أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barka mu da saduwa a wannan lokaci mai albarka wanda muka saba gabatar da karatunmu na darasin littafin kitabul kaba'ir wanda al-imam abu abdullahi zahabi ya rubuta shi wannan shi darasin mu na goma sha biyu kuma yau muna ranar 28 ga watan jumada al-ula shekara ta 1444 bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam zo daidai da ashirin da biyu ga watan Disamba na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya. Muna cikin alkabira ta samina wato babban laifi na takwas, kabira ta takwas. Wafi sahi haini, mai zamu ya ce ya zo a cikin sayi Bukhari da Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir shin bana ba ku labari ba game da mafiya girman manyan laifuka al-ishraku billahi yin shirka da Allah ko kokul walidain da kuma sabawa iyaye hadisin mun karanta shi a baya a babin magana akan shirka fanzur kaifa qaran isa'ata ilayhima wa adam al-birri wal ihsani bil ishrak fanzur kai duba kaifa qaranan isa'ata ilayhima irin yadda Allah subhanahu ta'ala ya hada tsakanin munana wa iyaye wa adamal birri wal insani da kuma rashin yi musu aikin kirki da kuma rashin kyautata musu bil ishraki ya hada su daidai tare da shirka kaga wannan lalle hakika kaga babban laifi ne tunda an hada shi waje daya tare da shirka fi sahihaini aidan ya zo a cikin sahih bukhari da muslim har ila yau أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شام زعل الله لا من شأن الله سبحانه وتعالى لا يدخل الجنة آق ولا منان ولا مدمن خمر لا يدخل الجنة بزي شقاء الجنة با آق ميموننا وإياه ينسى ولا منان ولا متمن دزي كوتا كما يبوني ولا مدمن خمر ولا ميكون قدر waɗannan ukun ba za su ga aljanna ba in ji wa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin kuma ingantacce ne Imam Bukhari da Muslim da sun rawaito shi aka nan Imam Ahmad a cikin musnadin shi juz'i na biyu shafi na 201 da kuma ya zo a cikin musnadul Firdaus na Imam Darimi hadisi na 2094 kuma malaman hadisi sun inganta shi to kaga lalle abu ya munana kwarai da gaske mai munana wa iyaye kaga aka hada shi a cikin wannan hadisin da shine mai kwankwadar giya aka ce ba za su shiga aljanna ba na uban su kuma sai mai yin gori yayi kyauta kuma yayi gori wa anhu sallallahu alaihi wasallam qala kuma ya zuri daga gare shi sallallahu alaihi wasallam yana cewa law alima Allahu shay'an adna min al-uffi lanaha anhu lallai da Allah subhanahu ta'ala ya san akwai wata kalmar da bata kai uffin din nan kankanta ba lallai da ita din da, da ita ne wacce Allah zai hana a gaya wa iyaye kama saboda uffin din ce kalma mafi kankanta shi sa Allah ya ce wala ta kullu wala ta kullu ma uffin wala ta narhuma fari amalil aquma sha'a an ya'mala falan yudkhilal jannata lallai ne duk mai saba wa iyaye ya je ya aikata duk abin da ya ga zai aikata ma na ibada to dai ba zai shiga aljanna ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal ya'mal al barru ma sha'a an ya'mala wa lan yudkhil an nar to duk wanda ke biyayya ga iyayensa matuƙar baya shirka to ya je ya aikata duk abin da ya ga dama ma ba dai zai shiga wuta ba kaji wata fasaha ta ma'aiki alaihi salatu wassalam kaga wannan wato ya ishi wa'azi kadai wannan ga duk wanda yake da iyaye a rayi annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da yake faɗa kai da ka bijirewa iyaye ba fa gaisawa kai da mahaifinka duk unguwa an sani cewa ba fa shiri da kai da babanka ko me za ka je ka yi ka je ka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba za ka shiga aljanna ba to za ga ai wasu wai saboda mutum ya zo da wani sabon ra'ayi wanda uban shi baya kan wannan ra'ayi shi ke sai daga ganin uban a matsayin kamar wani mutumin banza a matsayin wani mushriki sai ya ga kamar zai iya yin jayayya da uban ma za ga uban nashi ba jahili ba ne malami ne amma a hakan zai rika jayayya da uban yana gaya wa uban baƙaƙen maganganu irin yadda ya ga dama wai shi ga mai ilimi shi ga mai sabuwar aƙida to annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk abin da kaga za ka yi ma ka je ka yi ba kai ba shiga aljanna saboda haka ba wayewa ba ce zama kuna jayayya da mahaifinka kuma alamar cewa kai mai kula da addini ne kai mai riko ne da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine a ganka kana koyi da halayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba taba ruwaitowa cewa an ji ya faɗi wata bakar magana ga ɗaya daga cikin ƴan uwan mahaifansa kaga dai misali in ka dubi ƴan uwan mahaifinsa daga Banu Hashim irin su abu ɗalib ne wannan kwa dama yana tare da shi irin su sai na hamza sai na hamza nan sai da aka shekara shida ana addinin musulunci bai shiga ba sai da ya zama akwai mutum wajen talatin da tara a cikin addinin musulunci sannan sai sai na hamza shi ma ya musulunta bayan ya musulunta da kwana ɗaya sannan sai na umaru ya musulunta amma sai na hamza nan har ya bar duniya baffa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mishi kuma tun da ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam rasuwa ba taba ganin inda hankalinsa ya tashi har ya da hawaye akan gawa ba sai akan sayar na hamza da ya zo yi musu sallah a wata ruwayar an ce sai da ya mishi kabbara wajen saba'in saboda girmamawa gare shi kuma yana faɗa cewa sayar na hamza shine shugaban dukkan shahidai kaga wannan duka alama ce ta girmamawa da kuma biyayya gare su a matsayin su na ƴan uwan mahaifin shi kuma sai na Hamza nan duka duka tsakanin shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai fi shekara biyu ba abin da ya bashi ga sayyidina al-Abbas radiyallahu anhu wanda shi ma a zahiri dai sayyidina al-Abbas bai musulunta ba sai a wajejen shekara ta takwas bayan hijira kaga duk wannan gugurmayar da aka yi a Makka sayyidina al-Abbas yana cikin kafirai kuma yana tare da su hasali ma ran da za a fito zuwa yakin badar yadda abbas yana daga cikin yan gaban gaba a cikin rundunar kafira amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga sabai shi duk wanda ya haɗu da baffa na abbas kada ya kashe shi domin tilasta mishi aka ya fito ba ya fito ne dan ya yaki ba to ka ji fa kuma har abbas ya bar duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baffa yake ce mishi baya kiran sunan shi kai tsaye sai dai in ta kama kuma an haife shi da shekara ɗaya sannan aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga a irin yanayi yanayin rayuwar yau da kullum za a iya cewa kuma kamar sa'anni ne tunda duk wanda ya girme ka da shekara ɗaya ai kun zama kamar abokai amma duk da haka na'am to ka gani amma duk da haka girmama shi yake baffa yake ce mishi wata rana kuwa da aka da aka bata wa Abbas rai har ya kawo ƙara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai da annabi sallallahu alaihi wasallam tara sahabbai baki ɗayan su ya musu gargadi yace wai ku san cewa baffan mutum dan uwan mahaifin shi bane ku san cewa baffan mutum kamar mahaifi yake ma yayi musu magana yayi musu magana sosai tun daga nan kuwa har Abbas ya bar duniya sahabbai suna girmama shi saboda kusancin shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sun ga irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke girmama shi Domin duk wannan yana nuna mana irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake girmama ƴan uwan mahaifa. To da ya rayu da mahaifan shi ma lalle da an ga matukar biyayya sallallahu alaihi wasallam. To haka nan ga kawun shi sai na Sa'ad dan Abi Waqqas radiyallahu anhu. Shi matashi ne ma mai ƙananan shekaru. A wani lokacin da Sa'ad ya musulunta ina jin shekarun shi ba su kamar ashirin ba. in yayi yawa ma kenan ashirin amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana girmama shi idan ya taho annabi sallallahu alaihi wasallam kan ce ga kawuna nan wani a cikin ku in ya isa ya nuna min nashi kawu ga kawuna nan kaga saboda girmamawa gari shi kuma ka ce kana bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam amma a same ka da kai da mahaifinka ba kwa shiri duk unguwa kowa ya sani an ji ku kuna walle walle kai da babanka wai kai wai kai kana riko da sunna wace sunnar ba dai ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai ko ta shedan yawwa in dai sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to za a same ka kana zama lafiya da iyayenka kana zama lafiya da makwabtanka kana girmama duk wanda ya girme ka ko kana da haɗi da shi ko ba ka da haɗi da shi wani ita ce hakikar koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wani abin da mutane suka manta wato shine ita sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam fa mafi girma kuma mafi lada a gun Allah kuma mafi saurin saurin ɗaukar darajar mutum a gun Allah ita ce sunnar halayensa kai koyi da shi cikin halayensa amma wannan wasu abubuwa da ake gani na zahiri wannan zahiri ne kawai amma baɗinin ka ya gyaru shine nan da za ka samu kusanci da Allah subhanahu wataala amma ba wai ka nuna wasu abubuwa a zahiri a ganka ko koyar shi hannunka da carbi kana tafiya kana salati ko a ganka koyar shi wandanka a dangali wannan duk ba shi bane ba a'a yaya baɗinin ka yake baɗinin kawai shi ne Allah subhanahu wataala baya duba zuwa ga wannan siffar ta zahiri aiki yake duba da kuma zuciyar yawa to babbar matsalar shine mutane sun shagaltu da gyaran zahirinsu su kama da mutanen kirki amma kuma baɗininsu zuciya tana cike kuma da abubuwa da yawa miyagun abubuwa wani za ga ilimin ya tara amma bai daina hassada ba bai daina ƙarya ba bai daina zamba cikin aminci ba bai daina cin amana ba bai daina ha'inci ba to ta yaya waɗannan ayyukan na zahiri za su amfani shi ba za su yi wani amfani ba sai ka kwana ma kana sallah wani wanda ya raka'a biyu rak ya kwanta bacci sai ya fi ka lada in ya fi ka gyaruwar halaye domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wani hadisi ina jin ko za mu karanta shi ma nan gaba hakika mai hakuri mai kyawun hali albarkacin kyawun halinsa yakan riski darajar mai kwana yana sallah sannan ya wuri yana azumi albarkacin kyawun hali to kaga wanda aka same shi baya girmama iyayen shi baya musu biyayya saboda yana ganin wai ba aqida shi ɗaya da su ba a masallaci ɗaya suke sallah da shi da babansa ba ya raina uban nasu yana ganin shi a banza makwabtan shi saboda ba masallaci ɗaya suke sallah da shi ba su ma yana kallon su a banza ta tsakani da Allah yanzu wannan ko a lahira ai shi ma ya san bai isa ya shiga tahon gaba cikin jama'ar annabi alaihi salatu wassalam yawa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu duk wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira to ya girmama makwabcin shi to game da iyaye ko ga abin da muke karantawa yanzu saboda lalle ne yan uwa duk wanda ya san yana da iyaye a raye to wallahi ya musu biyayya kuma lalle ya kyautata musu in kuna da yawa a gun iyayen kar ka yadda wani kaninka ko wani yayanka ya fi ka kyautata wa iyayenka kar ka yadda wallahi idan ku har ka saki kaninka ko yayanka ya fi ka kyautata wa iyaye to ka tabbata hakika har abun Allah ma wallahi kai ba komai bane wallahi kuma babu ruwan Allah da cewa ai baban namu ne komai ka mishi baya godewa ai kaza kaza kaza wasu haka za ka suna faɗa ai fifita wani yake yi ai baya ganin laifin wani ai kaza kaza ina ruwanka Allah ya wadauta maka ka kyautata musu Allah bai ce maka a'a in ka ga in ka ga shi mahaifin naka baya kyautata maka ka daina kyautata mar ba kuma Allah bai ce maka in ka ga mahaifin naka yana fifita wani a cikin ƴan uwanka sama da kai shikenan ka janye kyautatawa da kake mishi ba saboda haka lalle ne mu kula kwarai da gaske tsakanin ɗa da mahaifa babu zancen cewa ni ne akan gaskiya babu wannan wallahi ko menene inda ya kama yi kokari ka sauko daga kan naka ra'ayin kai kyautata musu don su ji daɗi a ransu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'ana Allahu al-aqa liwalidihi duk mai saba wa iyaye to Allah ya tsine mishi wannan zai iya zama addu'a zai iya zama kuma labari annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayarwa idan addu'a yayi to ma'anar magana ita ce duk wanda ke saba wa iyaye to Allah ya tsine mishi idan kuma labari yake bayarwa to yana nufin Allah ya riga ya tsine wa duk mai saba wa mahaifa kuma shi ma hadisin imamul hakim ya kawo shi a cikin musaddarak juz'i na hudu shafi na 653 imamu tsabarani a cikin mujamul ausat hadisi na 897 wa qala sallallahu alaihi wasallam min ila da amincin Allah yace la'ana Allah man sabba abahu la'ana Allah man sabba man sabba ummuhu yace Allah ya tsine wa duk wanda ya zagi mahaifin shi Allah ya tsine wa duk wanda ya zagi mahaifin shi an san zagi a haƙƙin mahaifa fa ba wai ba wai kawai babanka ka zage shi ka ce baba ka ci kaza kaza ka ba wannan ba shine zagi ba wannan tsakaninka da aboki shine wannan shine zagi a'a ka aibanta babanka ko ka aibanta mahaifiyarka babu Allah kai ka cika takurawa wannan zagi ne babu Allah kai dai baka so ne ka ganna ka ganna a cikin farin ciki wallahi wannan zagi ne ƴaƴa suna yin abubuwa da yawa wanda su a tunanin su kamar ba zagi bane amma wallahi zagi ne duk wata bakar magana da mutum zai gaya wa ɗaya daga cikin iyayensa to wallahi tamkar ya zage su ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya tsine mishi a ingantaccen hadisi wanda Imam ahmad dan hanbali ya ruwaito shi a cikin musnadin shi juz'i na ɗaya shafin ɗari uku da tara imamu tabarani a cikin mujamin shi hadisi na dubu da ɗari biyar da arba'in da shida al imam ibn hibban a cikin sahihinsa hadisi na dubu hudu da ɗari hudu da sha bakwai saboda haka lallai ne yan uwa mutum ya guji gaya wa iyayen shi bakar magana domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya tsine wa duk wanda ya haka وقال صلى الله عليه وسلم من إرادة من شاء الله يجي كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين فإنه يعجل لصاحبه يعني العقوبة في الدنيا قبل يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم يجي كل الذنوب ذكر من الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة ألا ينا يجنكرتا أبن ديسو لغتكين ليكم har sai ran alkiyama tukunna illa huquqar waridin sai dai saba wa iyaye fa inna yu'ajjilu li sahibihi domin shi saba wa iyaye ana gaggautawa ma'abocin wannan zunubin duk wanda ya saba wa iyaye to tun anan duniya zai fara gani yani al-uquba wato zai fara ganin uquba fi duniya tun anan duniya qabla yawm al-qiyamati tun kafin ran al-qiyama wannan hadisin ingantacce ne kuma ko ba komai da waqi'i ya tabbatar mana da wannan ko ma'ana ma'anar waki abin da ke faruwa yau da kullum wa kuka taba gani sun yi baran-baran da uban shi kuma ya gama da duniya lafiya wa kuka taba gani sun yi baran-baran da mahaifiyar shi kuma ya cika da imani ya faɗi kalmar shahada yayin mutuwarsa wallahi ba za ka taba gani ba ba za ka taba gani ba kuma wallahi ko mutum ya kai dangwata kuɗi matsayinmu na bil'adama kuma 'yan Najeriya ba kuɗi ne mutane suka fi abin da suka fi gani ba a ni'imomi na zahiri to wallahi mutum ko ya kai dan gwata kuɗi in dai ya yarda suka yi walle walle tsakanin shi da uban shi ko tsakanin shi da uwan shi wallahi ba zai mutu ba sai ya tsiya ce wallahi ba zai mutu ba sai kowa ya gan shi ya tabbatar wannan matsiyaci ne rigar jikin shi ma wallahi sai ta zama a bar kyama wallahi don haka lalle wato duk wanda Allah ya sa yana da iyaye to ya gode wa Allah domin kofar aljanna ce ga ta nan kai tsaye in dai ya kyautata musu suna wani Allah ya maka albarka wani Allah ya saka gama da duniya lafiya wani Allah ya baka waɗanda za su yi maka irin kyautatawar da kai mana to mutum ya yi babbar sa'a wallahi wannan ni'ima ce babba wacce ya kai mutum har ya ya zantar da ita kwarai da gaske a ce ka gama da iyaye lafiya ba wallahi duk ni'imar da Allah ya maka a nan duniya bayan dai imani ni'imar imani da kuma shirya to a ce ka gama da iyaye lafiya kun rabu lafiya suna sa maka albarka to wannan ni'ima ce wacce ta kai ka zantar da ita wallahi tunda Allah ya ce wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis wannan shi ma waƙi'i ne ya faru kwarai da gaske akwai mutumin da wato abu ne ya kama su jayayya ce tsakanin shi da mahaifin shi kawai ya daina kula mahaifin nasa ya daina kula shi kwana da kwanaki rannan sai uban nashi ya mishi magana wani abu da ya dan faru haka sai ta kai ga har uban nashi ya kai mishi mari sai ya rike hannun nashi ya rike kuma da ƙarfi sosai uban yayyaye kunce hannun wallahi ya- ya rike hannun da ƙarfi sosai uban ya kasa kunciya ƙarshe uban ya sa ya sa kuka ina ga ko tun ko hankaɗe uban ya yi ne ma uban ya faɗi to ƙarshe dai uban da ya gaba dama sai ya ware ya raba gonar shi gida kashi biyu ya ce to ga ta nan ka je ka riƙe rabi ni kuma na na noma rabi sai ka zama dai makwabta ya fidda gidan ƙofar ƙofar shi daban ta uban da- ta uban daban ana nan ana nan dama sannan ɗin ya yi aure bai fara haihuwa ba sannan sai ya fara haihuwa ya haifi ɗansa namiji Allah baya mantuwa ana nan ana nan yaro ya girma yaro tun da ya fara tasowa sai Allah ya samar ra'ayin club ina jin akwai club din Manchester ko akwai Arsenal to shi uban dan Manchester ne shi kuma yaro dan Arsenal ne rannan suna noma a gonarsu shi ma kakan yana tashi gonar yana yi dawa ta yi tsawo can sai ya ji su musu ya kaure tsakanin uban da ɗan kuma duka musun fa akan ƙwallo ne uban sai ya fara ya fara baka baka fa da kunya dan kaza kaza kaza kawai yaron sai ya fara gungumi ni dai wallahi ni dai wallahi ba kaza kaza na ba yace a ni din zaka zaga sai kuwa kokawa kokawa a cikin dawa can kaka- kakan yaji ana kayya kayya kafin ya leƙo ya taho da gudu kafin ya leƙo har shi jikan ya kada ubansa ya kada shi ya zauna a ruwan cikinsa kakan da ya zo sai ya riƙe rigar shi ta baya shi ɗaga min ɗana don ubanka ni da ya kada ni bai danne ni ba Allah baya mantuwa saboda haka wallahi wallahi ɗan uwa mutum ya kiyaye Allah mutum ya kiyaye Allah musamman ma iyaye musamman ma iyaye Allah babu ruwan shi da cewa waɗanda iri ne kawai biyayya ɗaya ce aka ce ba za ka yi musu ba in suka gayyace ka zuwa wani abu na shirka misal- misali a ce iyayen naka ba musulmai ba ne a ce arna ne ko kiristoci ne suna wani abu na- nasu na na shirka a coci su ce maka lalle sai ka je ka yi wannan abu to wannan kan ba za ka yi ba kawai shirka ce Allah ya ce wa in jahadaka ala an tusuka bi ma laysa laka bihi ilmun fala tudihuma amma duk da haka sai ya biya da cewa wasahibuhuma fi dunya ma'rufan idan suka jaka akan lallai ka je kai shirka da Allah to Allah ya ce karka bi su amma duk da haka ka aboce su da aiki na alkhairi a nan duniya daidai da kibtawar ido ka fuskanci cewa mahaifinka yana fushi da kai ko mahaifiyarka maza maza inda safe ne karka yadda sallar azhar ta yi baka huce mishi zuciya ba inda daddare ne karka yadda ya karka yadda ya kwana da wannan fushin naka idan ya kwana da fushin ka wallahi Allah ma yana fushi da kai kuma da zaka mutu a wannan lokacin wuta zaka shiga to da abu ne mai hadari kwarai da gaske to da lalle ne yan uwa masu iyaye a raye a kula kwarai da gaske da wannan قال كعب الأحباري رحمه الله bayan wannan akwai wani shi ma wanda ina jin mai magana jari ma ya kawo cikin eh, labarin ko wanda suna cin abinci da mahaifinsa sai ce gaskiya uban nashi ya fi yana- yana mai da na- na baki eh yace saboda haka shi zai ware shi kuma uban irin ya daɗe ɗin nan ne bai haihu ba saboda haka tun da aka haifa mar wannan ɗan namiji kullum suna tare da shi abinci ma tare suke ci bacci tare suke yi saboda tsananin soyayya da yake mishi to yaro yana fara tasowa sai ce gaskiya uban ya fiye kazanta sai ya ware kwanan shi daban ana nan ana nan shi ma bayan ya yi aure dan shi na fada ashe namiji ne shi ma yaro duka daga bai fi dan shekara biyar ko shida ba sai uban ya gan shi ya ya samu wani kututtire haka na ita- na itace yana kokarin fafe shi ya mai da shi kamar akushi sai ce mishi a wani me kake yi ne sai ce akushi ne ya ce to me za ka kuma da akushi yanzu sai ce a ai kwano zan kwano cewa abinci zan maka don ba na so in ci gaba da cin abinci tare da su shi da Allah ya rabe shi da alkhairi kaga nan da nan sai ya tuba zai tuba zuwa ga mahaifin nashi wa qala ka'ab al-ahbari ka'ab al-ahbari yace inna Allah la yu'ajjilu halaka al-abdi idza kana aqan liwalidayhi yace yace wallahi Allah yana gaggauta halakar da bawa idan ya kasance mai saba wa iyayensu li yu'ajjilu lahu al-azab domin ya gaggauta yi mishi azaba wa inna allaha la yazidu fi umri al-abd kuma wallahi lalle Allah yana ƙara yana ƙarawa a cikin rayuwar bawa idan ka rabbaran biwalidai idan ya kasance mai biyayya ne ga mahaifin shi li yazidahu birran wa khairan domin Allah ya ƙara mishi domin Allah ya ƙara mishi ayyukan alkhairi wato lada kenan da kuma alkhairi a nan duniya domin birnihi ma yana daga cikin biyayya ga iyaye an yi fiɗa a rai ma mutum ya rika ciyar da su idan ta ja idan mutukar sun buƙatu a rayuwarsu wato mutum ya rika ba da dukiyar shi zuwa gare su faƙar ja a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam lalle wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mishi ya rasulullah ya ma'aikin allah inna abi lalle mahaifina yuridu an yadda hamali yana nufin ya cinye min dukiyata fa qala sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi anta wa maluka li abika da kai da dukiyarta ka duka da babanka ne dan haka mahaifi yana da damar ya ci abin da ya ga damar ci daga dukiyar ɗansa kuma babu mai tambaye shi duniya da lahira ya ci halal da za a kama mahaifi ya je sata a gonar ɗansa ko kuma a cikin gidan ɗansa ya ja sun gumo buhun shinkafa ko buhun dawa ko buhun masara ko ya ji ya balle wani akwati zai ɗebi kuɗi ko kuma ma ya ɗebo a inda ɗan shi ke ajiyar kuɗi ba abin da za a mara a ƙarƙashin shari'ar musulunci ba za a yanke mishi hannu ba ko bulala ba za a mara ba kai hasali ma ɗan ne za a kira shi a yi mishi fada a gaya mishi lallai ba shi da kirki ya aka har ya bar mahaifin shi a cikin talaucin da har sai ya je ya yi mishi tata amma shi ɗa idan ya yi sata a dukiyar mahaifin shi in ta kai a yanke mar hannu za a yanke mar hannu yana daga abin da yayaye da yawa suke yin kuskure a kai sai mutum ya ga in uban shi ɗan kasuwa ne ai tare da shi aka tara wannan dukiyar sai da ganin kawai yana da damar ya ɗiba abin da ya ga dama ya yi abin da ya ga dama to wannan kwadin leba daidai ba ne in ka ɗauki wani abu a cikin dukiyar shi ba tare da izinin shi ba wallahi ka ci haramu wasu za ga suna kafa hujja da cewa ai baban nasu matsolo ne baya bayarwa baya kaza baya kaza ina ruwan haka nan wasu za ga suna satar amfanin gona na mahaifinsu bisa hujjar wai ai tare da su aka noma to lalle duk abin da ka ɗauka ba tare da sanin mahaifinka ba matuƙar ba shi ya maka izini ba to ka ci haramu kaci haramun kuma lalle sai Allah ya ɗiba a cikin ladanka ya bashi a ranar alkiyama sai Allah ya muku hisabi kai da shi wasu ila ka'abul ahbari an hukukin walidaini ma huwa an tambayi ka'abul ahbari game da sabawa iyaye menene sabawa iyaye qala sai yace ko idza alsama alaihi abuhu aw ummuhu lam yabirra qasmahuma shine idan mahaifin shi ko mahaifiyar shi suka yi rantsuwa gare shi ya zama bai kubutar da rantsuwar tasu ba kamar misali mahaifin shi ce wallahi wani sai kayi kaza ko kuma ya ce wallahi yau gona kaza za ka ji shi kuma wai bai niyyar ma zuwa gonar ba don haka ya ki zuwa kuma yana ji mahaifin shi ya yi rantsuwa lalle sai ya yi abu kuma ya ki kubutar da rantsuwar mahaifin nashi to wannan shine kurewar saba wa iyaye bai za a marahu bi amrin lam yuti amrahu ma kuma ya zamto idan sun umarce shi da wani al'amari ya zama bai bi umarnin nasu ba wa za su alawu shay'an lam yu'tihi ma ko kuma idan sun roƙe shi wani abu sun tambaye shi wani abu ya ki ba su wannan abu wa za a tamanahu khanahu ma ko kuma idan sun ba shi amanar wani abu sai ya rika ha'intar su a cikin wannan amanar wannan shine korewar rashin albarka a gurda ya zamto uban shi ko uwar shi za su yi rantsuwa lalle wallahi wani sai kai kaza ko kuma wallahi wani ba za ka yi kaza ba amma sai ya je yi din ko kuma wallahi wani sai ka yi kaza kuma sai ya ki yi din ko kuma su ce mishi je ka abu kaza sai ya yi ko su ce kar ka yi abu kaza kuma ya zama sai ya je ya yi din saboda taurin kai haka nan wani yana da kuɗi mahaifan nashi suna buƙatar wani abu baban su zai ce wani ba na kaza mana sai ya ɗaure sai ya ɗaure- ɗaure fuska in naira dubu uban shi ya tambaya sai ya ɗaure fuska ya ɗauko ɗari biyar ya bashi a wulaƙance akwai wanda na sani wanda ya yi irin wannan wallahi yana mutuwa kafin ma a kai shi kabarinsa ya fara ɗoyi awa uku bai yi ba da mutuwa amma ya fara ɗoyi masu wankan shi wallahi yadda kasan sun wanke mushi shi ne wani ya ce wallahi da kasan ya wuni kanshi a cikin shadda haka ya ji saboda tsananin ɗoyin da wannan bawan Allah ke yi. mu ba komai jin yi mushi wannan ba illa alhakin iyaye don haka lalle ne yan uwa wallahi mutum ya guji saba wa iyaye haka nan wanda za ka ga ko menene ya biyo hannun shi na iyayen shi sai ya dan tsakura ba za a ba shi kuɗi a ce kaiwa a kaiwa alhaji a ce a kai wa malam shikenan sai ya dan zakuri wani abu sai ya dan ha'ince su dai a cikin abu ko baban shi ya bashi wani abu ya je ya sayar in ya sayar da abin dubu goma sai ya kawo mishi dubu tara ya ce ai gashi nan kaza aka sayar to irin wannan ha'incin sai mutum ya ga kamar ba komai bane to wallahi wannan dan komai ne yana daga cikin rashin biyayya ga iyaye wasu ila ibn abbas radiyallahu anhuma an ashabil a'rafi man hum wa ma huwa al-a'raf an tambayi sayyidina abdullahi dan abbas idan Allah ta bada gare shi da mahaifinsa aka tambaye shi manhum ashabul a'rab su wane ne mutanen da za su zauna akan tozan la'arafi wa ma huwa al'araf kuma menene tozan la'arafi fa qala sai ce amma al'arafu amma shi wannan tozan la'arafi din huwa jabalun bainal jannati wan nar wani ringime man dutse ne wanda ke tsakanin aljanna da wuta wa inna ma sumiyal a'raf an kira shi da suna al'araf ne li'annahu musharrafun alal jannati wan nar domin shi ya ɗaukaku akan aljanna da wuta wato yan aljanna na ganin shi yan wuta ma na ganin shi alaihi ashjarun wa simarun akan shi akwai wato bishiyoyi da kuma 'ya'yan itace wa anharun wa uyunun akwai kuma ƙoramu da kuma mabubbugar ruwa kala kala wa amma rijalul ladina yakununa alaihi amma mutanen da za su zauna akan tozon la'arafi fahum rijalun wasu mazaje ne waɗanda kharaju ila jihadi bi ghairi rida aba'i wadanda suka fita zuwa jihadi ba tare da amincewa da kuma yardar iyayensu ba wa ummahatin da kuma iyayensu mata fa qutilu fi jihad fil jihadi sai suka yi shahada aka kashe su a wajen jihadi in fa manahum al qatl fi sabilillahi an dukulin nar wannan shahada da suka samu wato kashe su da aka yi dan ɗaukaka addinin Allah sai ya hana su daga shiga wuta wa mana'ahum uququl walidaini an dukulil jannati haka nan kuma wannan sabawa iyayen da suka yi shi kuma sai ya hana su shiga aljanna hum alal arafi to hana za su zauna akan tozon da arafi a ta yadiyallahu fihim amrahu har sai Allah ya gudanar da lamarin shi a cikin su kaga fa wannan wanda ya sami shahada ma kenan wannan fa yana magana ne fa akan wasu daga cikin magabata waɗanda suka yi irin wannan to yana kai kuma yanzu wanda cikin ka duk kashi baka da wani aiki sai na zulmi baka shahadar ma baka samu ba to wanda tabbaci kake da shi a gun Allah wanda har zaka rika sabawa iyaye kana yin abin da kaga dama na ba ku labarin wani mutum daga cikin magabata ko wanda din nan uwar shi ta mutu da ta dalilin shi mutumin da ya shekara 40 ko ya shekara 40 kullum azumi kullum kwana sallah kuma kullum sai ya je umra duk shekara sai ya je umra kuma ya je aikin hajji amma duk da haka duk shekara sai wani bawa daga cikin salihan bayan Allah ya yi mafarki cewa ka gaya wa wani dan wani mutumin gari kaza ka gaya mishi har yanzu dai Allah bai karɓi tuban shi ba kuma wannan duk aikin da yake Allah bai karba ba in ya mutu kuma wuta zai ji sai da shekara arba'in kaga manta na kai yanzu wanda sallar ta farillar ma da ƙyar kake yi kuna kalalle ne yan uwa a kiyaye da haƙƙin kiyaye kula ƙwarai da gaske duk salihancinka duk nagartarka matuƙar ba ka kyautata wa iyaye wallahi ba za ta amfani ka ba wa fi sahihaini ya zo a cikin sahih bukhari da muslim anna rajulan ja'a ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam cewa wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah mana haqqun nasi minni bi husnil suhba wane ne daga cikin mutane ya fi cancanta gare ni da in kyautata mishi dangantaka qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ummuka mahaifiyarka qala summa man sai mutum ya sake tambaya ya ce ya rasulullahi bayan mahaifiyata sai kuma wa qala ummuka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai mahaifiyarka qala summa man sai sake tambaya to daga mahaifiyata sai wa sai ce qala ummuka sai sake cewa mahaifiyarka dai qala summa man sannan sai sake cewa sun sewa kuma a karo na hudu sai ce abuka summa al-aqrabu fala aqrabu sannan sai mahaifinka sannan sai makusanci sai kuma makusanci hadisin ingantacce ne imam muslim ya kawo shi a cikin sahihin sa hadisi na 2548 kuma ibnu maja a cikin sunan nashi hadisi na 3658 dukkan su ta hanyar sayyidina abu huraira radiyallahu ta'ala anhu wannan fa hadda ala birri al-ummi salasa marratin dalil anan kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar bisa kyautatawa mahaifiya har sau uku wa ala birril abi marratan wahidatan kuma yayi magana akan kyautatawa mahaifi shi kuma sau daya amma zaka wannan ku bai faru ba illa illa li anna ana asidi domin saboda wahala ta ita mahaifiya aksaru idan ta tafi yawa wa shafaqatuha kuma tausayinta a azam shine yafi girma akan da ma ma ta kasihi min hamlin tare da abin da ke ɗauka na wahala na daga ɗaukar ciki wa tsalkin da kuma naƙuda wularin da kuma haihuwa war ba'atin da kuma shayarwa wa sahar lailin da kuma kwana da take yi babu bacci ta dalilin raino amma kwanan da ji wani da shi da matar shi suna zagin mahaifin shi tana zagin su kuma suna rama tana Allah ya tsine mu ya sha ba mu ba sai da yake wallahi wai an samu waɗanda ma wani wai har kasuwa zai je ya sayo nono ko ƙwarya guda wai ya kawo wai shi ce wai ga nonon ki da na sha wasu suna wasa da Allah ra'abnu umara radiyallahu anhuma rajulan qad hamala ummuhu ala raqabatihi lallai abdullahi dan umar idan ana tabbata gare shi ya ga wani mutum kar hamala ummuhu ala raqabati ya dauki mahaifiyar shi a wuyansa wa huwa yadufu biha hawla alka'bati yana yin dawafi da ita a gefen dakin ka'aba fa qala yamna umara sai ce ya kai dan umaru atarani jazituha shin kana ganin na biya ta yanzu na saka mata wato mutumin ba ma mutumin makka bane ba mutumin madina bane mutumin khurasan ne wato yankin afghanistan tun daga can ya ɗauko mahaifiyar shi a wuya ya kawo ta har garin makka nisan su da ɗakin ka'aba ya kai kusan nisan mu na nan mu mutanen afirka to tun daga can ya ɗauko ta a wuya ya kawo ta har garin makka da aka zo garin makka kuma ya sake ɗaukar ta a wuya yana zaga ɗakin ka'aba da ita tana ɗawafi sai yake tambayar sahabi ɗan sahabi abdullahi ɗan umaru shin kana ganin yanzu na biya mahaifiyata wahala ta da ta sha wahalar daukan ciki da wahalar haihuwa ta da ta yi da kuma wahalar raino da ta yi kana ganin yanzu na saka mata qala sai abdullahi dan umar yace mishi wala bi talqatin wahidatin min talaqatiha yace har yanzu nan baka biya koda yunkurin naƙuda ƙwaya ɗaya ba nishin naƙuda ƙwaya ɗaya har yanzu nan baka biya shi ba ka ji ba banta na kai mutumin da wai dan kana ba wa mahaifiyarka abinci har ka jin wai wani abu kake yi me kai wanda abincin da kake bata ai ba jikin kake gutsira ba idan wasan da take shayar da kai daga jikinta kake sha na jikin da kake tsotsewa jikin da kake tsotsewa duk kumarin mace duk kumarin ta yana take shayarwa sai kaga ta dan fada kuma kora tana cin lafiyayyen abinci wallahi sai kaga ta dan fada saboda wannan tsotsar da ake yi to dan kana ba wa iyayenka abinci wallahi wannan ba wata gwaninta na kake yi ba kawai dai ba yabo dai ba fallasa tunda baka barta da yunwa ba saboda haka lalle ne yan uwa madagi kwarai da gaske wajen kyautata musu yace mishi har yanzu nan baka biya ko da nishi guda na naƙuda ba walakin qad ahsan da sai tunda haka ka dai kyautata wallahu yusibuka alal qalili kaseeran Allah yana iya saka maka da abu mai yawa bisa dan wannan abin da kai dan gangani kaga amsa da Abdullahi dan Abbas ya Abdullahi dan Umar ya bashi hadisi ingantacce ne Imam Bukhari ya rawaito shi a cikin littafin sa Al-Adab al-Mufrad hadisi na 11 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أردت لك سيدنا أبو هريرة أنا تبدأ بريشيشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا الله جل دعم شأن سبت بريشيشي أربعة نفر متون هدو حق على الله أن لا يدخلهم الجنة يتي للي ونن haƙƙi ne ga Allah subhanahu ta'ala cewa ba zai shigar da su aljanna ba lallai lallai ne Allah ba zai shigar da su aljanna ba wala yuziqahum na'imaha kuma lalle Allah ba zai ɗanɗana musu irin ni'imar aljanna ba mutum hudun nan bari mu ji su Allah ya kiyaye in ce mudminu khamrin mai kwankwadar giya nan ce mai kwankwadar giya ba wai giya kadai ba ake nufi ba har masu shan kwaya da wiwi wannan duk suna ciki duk sanda ka ji a karatu an ce khamru ba giya wannan ta kwalba ko kuma burkutu ake nufi kadai ba a'a har masu shan kwaya har duk wani mai shan wiwi duk yana ciki saboda su ma wannan duka giya ne duk wani nau'in abin da zai sa dan adam ya yi maye to wannan abin sunan shi giya saboda haka mudminu khamrin da mai shan giya ko wiwi ko kwaya wa akilur riba da mai cin kudin ruwa wa akilur malil yatim da mai cin dukiyar maraya zulman da zalunci wa aqul walidayhi da kuma mai saba wa iyaye illa an ya tubu sai in sun tuba a cikin waɗannan kaɗai guda biyu ne idan sun tuba Allah yana iya yafi musu tsakanin shi da su saboda su laifinsu bai shafi wani ba tsakaninsu ne da Allah da mashayin ƙwaya ko wiwi ko giya da kuma mai cin kuɗin ruwa amma kaga mai cin kuɗin mai cin dukiyar maraya da zalunci bayan ya tuba din sai ya koma ya mayar musu da dukiyarsu ko kuma ya je su yafe mishi haka nan mai saba wa iyaye sai ya dawo ya ci gaba da kyautata musu bayan ya tuba din in ba haka ba to tuban shi ba karbabbiya ba ce wa qala sallallahu alaihi wasallam bi ira da amincin Allah ya ce aljannatu ta ta aqdamil ummahat aljanna tana karkashin sawayen iyaye mata wa ja'a rajulun ila abi darda'i radiyallahu anhu faqala sai wani mutum ya zo wajen abu dardai radiyallahu anhu ya ce mishi ya abu dardai ya kai abu dardai inni tazawwantu imra'atan hakika ni na auri wata mace wa inna ummi ta'muruni bi talaqiha kuma hakika mahaifiyata tana umarni na cewa in saki wannan matar tawa fa qala abu dardai sai abu dardai ya ce mishi sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul qad fa sahabi an tambaye shi an zo mishi da fatawa kai tsaye kawai sai ya janyo mishi hadisi yace na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa alwalidu awsadu abwabil jannati mahaifi da mahaifiya wato su ne tsakatsakin ƙofofin aljanna fa in shi ita idan ka so fa abi zalikal bab aw yufazu in ka so ka tozartar da haƙƙin wannan ƙofar ko kuma ka kiyaye haƙƙinta وقال صلى الله عليه وسلم بإرادة من شاء الله سيتي ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن addu'o'i guda uku karɓaɓɓu ne wato ababen karɓa ne babu kokonto a cikinsu da'awatul mazlumi addu'ar wanda aka zalunta lalle duk wanda ka zalunta ko kafiri ne in yace maka Allah ya isa wallahi sai ta bi ka bada'awatul musafir da addu'ar matafiyi matakan tafiyar ba ta saban Allah ba ce wa da'awatul walidi ala walidi da kuma addu'ar da mahaifi yayi wa ɗansa idan ka saba wa mahaifinka har ya kai ga cewa ya maka baki wallahi bakin nan sai ya kama ka Allah ya kiyaye wa qala sallallahu alaihi wasallam min irada mace Allah ya ce al khalatu bi manzilati al ummi umma wato yar uwar mahaifiya tana kan muƙami irin na mahaifiya yayin da mahaifiyar ba ta dare yace ai fil birri wal ikrami was silati wal ihsan wato abin da ake nufi cikin kyautatawa gare ta da girmama ta da kuma sadar da zumuncin ta da dai kyautatawa wato yi mata ihsani lalle duk wanda ya rasa mahaifi ko mahaifiya to idan wannan iyayen nashi suna da yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya to lalle ne ya ci gaba da kyautata musu irin kyautatawa da zai wa iyayen nashi da suna rayu kar ya rage komai a ciki domin ko duk abin da kai musu to wa'ancan din da ke lahiran Allah yana sanar da su cewa ga ɗanku yana kyautata wa ‘yan uwanku saboda dalilin dangantakar ku da su saboda Allah yana sanar da matattu halin da rayayyu daga cikin iyalansu suke ciki wa an wahab ibn munabbahin an karɓo daga wahab dan munabbahu tabi'i ne qala ce yace inna Allah ta'ala auha ila Musa salawatullahi wa salamuhu alayhi lalle Allah yayi wahayi Musa zuwa ga annabi Musa salati da amincin Allah su mata gare shi ya Musa ya kai Musa wa qir walidayka lalle ka girmama mahaifanka fa inna man waqara walidayhi domin cewa duk wanda ya girmama mahaifan shi wadattu fi umrihi Allah ya ce zan ƙara mishi cikin rayuwarsa wa wahabtu lahu waladan yuqiru kuma lalle zan bashi ƴaƴa ko kuma ɗa wanda zai girmama shi shi ma kuma na aqwa da yi wanda duk ya bijirewa iyayensa qasamtu fi umrihi to lalle wannan zan tauyi cikin rayuwar shi wa wahabtu lahu waladan yuqiru kuma lalle zan bashi wani ɗa wanda shi ma zai rika saba mishi to kaga koda iya haka ka tsaya ayya isa wa'azi koda idan irin abubuwan da ke faruwa na zahiri sun ishi mutum wa'azi lalle akan abin da shafi haƙƙin iyaye kamar wannan tambayar da wani zo yawa abu dabda'i cewa ya auri mace kuma mahaifin ta umarce shi da cewa ya saki wannan matar to wannan wato wani abu ne wanda ya kamata lalle mu yan zamani mu kula sosai da wannan domin da yawa ana samun mutum za a gan shi mutumin kirki amma ya auro mace ta tana takura wa uwar shi kuma ya rasa yadda zai kai ka ji wai ya rasa ma yadda biyu wani irin ka rasa yadda za ka yi yo ko ko gidan wane ne ka sake ta bana ka auro wata ba shi kenan ba dai in za ka yi aure yau gobe mahaifiyar ka ce sake ta ka sake ta gobe ka ƙara wani auren uwar ka ce sake ta ka sake ta kai in zai kai ga duk garin ku a ce ai ka fiya aure saki a hana ka aure ka tafi wani garin ka je kai ya fi maka alkhairi in ka zauna da matar da tana ƙona wa mahaifiyar karai don bisa gurgudan yadda matar da take ƙona wa mahaifiyar karai wallahi gurgudan haka kai ma 'ya'yanka sai sun yi maka duk abin da kai ne sai an yi maka kuma in ka yin sau ɗaya to kai sai an maka goma to kaga wannan abu ne mai matuƙar haɗari ƙwarai da gaske akwai wani malami na taɓa yana ba da labari game da wani mutum wanda ya kai matsayin da a unguwarsu ko a garinsu ana ji da shi wajen dukiya da Allah ya bashi da farin jini sai ya rashin sa'a shi ma yana da kula da addini sosai sai ya rashin sa'a ya auro mace ta zama tana takura wa uwar shi ba kuma iya gaya wa mahaifin shi kowace irin bakar magana shi kuma wai ga mai haƙuri ya kasa yi mata magana a gaban shi wani lokacin za ta gaya wa mahaifin shi bakar magana za ta iya yin abinci in mai miya ne sai da isa wa mahaifin shi isasshiyar miyar ko kuma wani lokacin ma sai ta zuba mata kawai mai da yaji kamar in shinkafa ce da miya sai ta ware na iya mahaifin shi ta mai da yaji in kuma an yi abincin da nama sai ta tara ƙasusuwan sai ta sa mahaifin shi duk ya kasa yin magana wallahi mutumin nan ba a shekarar goma ba sai da ya dawo duk unguwar ba talaka kamar shi duk wannan abin da yake da shi wallahi sai da ya ƙare kuma shi ba shi bai sai ce ma ga abin da yayi takamaimai ba amma duk miliyoyin kuɗin da yake da shi wallahi duk sai suka kai to da lalle yana daga cikin kafin arziki ka zama kana kyautata wa iyaye lalle kwarai da gaske yan uwa mu kula sosai da wannan domin ibada ce mai girma kwarai da gaske kada ka yadda wani ya ji ka kuna musu ko jayayya da mahaifinka kamar yadda na faɗa kullum ka zama a cikin buri ko da baka da abin a hannunka ka zama kana kullum burin irin kyautawa da zaka yi wa mahaifanka kada ya zama zaka iya yi wa matarka dinki amma mahaifiyar ta tafiya tsirara tsirara zaka sai turmin a tamfa na dubu ashirin ka ɗinka wa matarka mahaifiyar kuma ka saya mata na dubu biyar eh yanzu wannan tsakani da Allah ai cin fuska ne ko ba cin fuska ba ne sanda kana ƙarni fa ita mahaifiyarka in tana da naira dubu goma a arjunta ta ga iyaye sauran iyaye kowace uwa tana saya wa ɗanta abin dubu biyar ba za ta yi ita ta saya maka da dubu biyu ba haka ne ko ce yanzu an ba su dubu goma goma in sun kai su goma kowace wani ya kira su ya ba su dubu goma goma sai mai sai da kaya ya zo kowace uwa sai ke saya wa ɗanta abin dubu biyar biyar a cikin kuɗinta wallahi mahaifiyarka ba za ta yi ta saya maka na dubu biyu ba na dubu hudu ma ba za ta yi ta saya ba saboda ya kasa irin yadda sauran yan uwansa suke irin yadda kowa ke wa nasa na dubu biyar ita ba haka za ta yi wa nata za ta yi wa nata kai kenan da kuma kai yanzu da Allah ya baka dama ka saya wa matarka abin dubu ashirin mahaifiyarka kuma abin dubu biyar ai ko na ko na dubu sha tara kai wallahi baka kyauta ba ai muna da kissar wani bawan Allah ko daga cikin magabata wanda zuma ya sayo kala biyu da bakar zuma da da bakar saka da farar saka kaga ai duk zuma ne ko zakin su ma iri ɗaya ne ko ko bakar bakar farar saka ta ta fi bakar saka zaki ai zakin su duka iri ɗaya ne ko in magani ma zaka yi sau da yawa akan ce ka nemi bakar saka din saboda bakar sakar alama ce ta cewa zuma ta sha furanni kala kala daban-daban to bawan Allah nan sai ya ɗauki baƙar saƙar sai ya ba wa mahaifiyar shi ya ɗauki farar saƙar sai ya ba wa matar shi ita mahaifiyar ashe abin ya mata ciwo a ranta ta kalli irin wahalhalun da ta sha a baya dangane da shi kuma yanzu har zai iya fifita ƴar wani a kanta to sai ta kyale shi ba ta ce mar komai ba ko a fuska bai gani ba kuma mutumin nan salihin bawan Allah ne amma kun san abin da ya same shi daga ƙarshe sai ciwon azumi ya kama shi aka zo ana lakana mashi kalmar shahada amma kalmar shahada ta ki zuwa bakin shi ana lakana mashi kalmar shahada amma ya kasa maimaitawa sai da aka nemi mahaifiyar shi aka tambaye ta ko ya taɓa miki wani laifi ne mun san shi ne mutumin kirki ne sai ta ce eh ya taɓa yi mun amma shi ma bai san ya yi ba zuma ya sayo sai ya ba wa matar shi farar saƙa ni kuma ya bani bakar saƙa to wannan abin ya ƙona min zuciya amma ban ma gaya mishi ba ko a fuska ta bai gani ba sai aka ce to ki yafe mishi ta ce ita ba za ta yafe mishi da ƙyar da ƙyar aka lallaba ta yafe mishi tana cewa ta yafe mar sai aka ji kawai ya fara furta kalmar shahada da haka ya cika to da ba ta yafe mishi ba fa kaga da ba zai cika da imani ba to kaga wannan fa ya munana mahaifiyar shi ne bata gaya mar ba ko furtawar ba ta taɓa yi ba kuma dubi ƙanƙantar laifin ma ka gani to yaya irin mutanen yanzu wanda yana kallo matan shi akwai wanda har matan shi ta murɗe hannun mahaifiyar shi ta gaura mata mari yi yana nan kuma kuma zai ci gaba da zama da ita har haihuwa akwai wanda matan shi ta ce wa uwarsa in kin isa ki sa shi ya sake ni in ya soke auro mar wata kuma a gaban shi saboda ga lalle wallahi in wa duk wanda yake so Allah ya rufa mar asiri duniya da lahira ya rayu cikin rufin asiri ya mutu cikin rufin asiri ya cika da imani kuma ya samu hisabi mai sauki ko kuma ma ya samu shiga aljanna ba tare da hisabi ba wallahi ya kiyaye da haƙƙin mahaifa Allah ya kiyaye mu Allah ya samu shiga da imani Allah ya ba mu ikon sauke wannan babban haƙƙi da ke wuyan mu mu da namu suka rasu Allah ya ji kansu ya gafarta musu ya kai musu ladan ayyuka nagari da muke yi waɗanda kuma nasu suke da rai to Allah ya ba su ikon rabuwa da su lafiya Allah ya samu gama da duniya lafiya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين وعلى اله وصحبه في كل وقت مهين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين